أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج الهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواس قطب الأقلاب فريد دهري على الإطلاق هتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق يا أيمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في نظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم زمانا خمسين دقيقة hamsin da biyu ko? Muna zama na hamsin da biyu a cikin jiwo muna jawahirul ma'ani a jiya mun yi maudu'i na bahasi da jidali wanda aka hana kar mutane su dinga jayayya min min fada'ilul a'amali daga cikin fadalan ayyuka sannan kuma abinda manzala sallallahu alaihi ya yi hukunci da amu al'umumin bil umumi abinda aka yi hukunci da shi a cikin shari'a duk abin da ya zo a cikin farlan al'ur'ani haka ne ya zo haka ne kuma an yi umumu ne uridu bil umumu aidan amun ne uridu bil umum shi kuma bangaren abin da ya shafi hukunci na manzala sallallahu alaihi wasallama na gaiba shi kuma haka yake domin babu mu'arada a tsakanin wa'annan malamai sun sani duk wanda ya yanke tunaninsa da cewa in annabi ya koma ga Allah ya yanke aiki kenan kwata-kwata to bai gane annabi ba duk wanda ya yanke bai gane ba ma'ana ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana aiki raye da ɓoye in ko ya ce a bai fahimta ba to ya yi tawahumi ya jefa kansa cikin damuwa madadin da al'umma suke samu da annabi Muhammadu kuma fa domin har gobe annabi Muhammadu shi yake raba arziki har gobe har duniya ta tashi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yake mana istighfari na ayyukan mu in suka munana yake nema mana gafara a wajen ubangiji to idan mutum ya tafi akan haka shine wanda je yi tambaya ke cewa idan mutum ya tafi akan haka bai gane ba kamar sauran irin 'yan izala misali in aka ce annabi ya rasu shikenan annabi ya gama aikinsa to duk wanda ya fahimci haka ya jahilci martaban annabi muhammadu kuma ya munanawa annabi muhammadu wajen ladabi ana tsoron kuma zai mutu kafiri to sai wani mun tambaya jiya idan ya tuba fa duk wanda ya tuba kuma ai wannan babu magana ai dama duk wanda ya tuba ai Allah ai Allah ya jinkirta masa ne dan tuba shi tuba jinkiri ne ake wa mutum in mutum ya yi aiki mara kyau yau gobe in ya tuna sai ya tuba haka ake so shine in Allah ya karɓi tuba shikenan Allah ya karɓi tuban mu kuma gabaki daya babu mutumin da baya sabo sai annabawa saboda haka kowa yana jahiltar martaba da adadi na annabi Muhammadu da yawan mutane suna jahilta dan ba kowa ne karan farko ya san hakan ba ma to ai sai dai ba shi da itikadi ne akan hakan watakila kuma yana da itikadi akan hakan amma kuma bai san komai akai ba to kai ko in mutum ya gane cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nema maka gafara yana ganin ayyukanka kowane rana kai a duk duniya sai an nuna mar aikinka ya gani sannan kuma ya nema maka gafara an kai kuskure to ai ya san cewa an sami matsayi mai girma wajen idrakin annabi Muhammad yana tare da mu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tare da mu cikin dukkan lamari alhamdulillah yau mun tashi zamu yi tambaya sai na ce zan yi wa zan maimaita ba wani daga cikin malaman izala maganan da namar shekara goma sha ɗaya zan sake maimaita masa a yau shine Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala an tambaye Shehu Tijjani a cikin jawahirul ma'ani sai dai Umarul Futi ya tambaye shi wa hal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama alimun bi hadha al-fadl al-mutaakhir fi waqti shin manzo Allah yana sane da wannan fadala wanda aka bawa salatul fatih al-mutaakhir fi waqti wanda aka jinkirta shi a lokacinsa ba a bayar waɗansu sun yi ba? Ƙala na'am sai manzala ya ce, eh an tambaye wa ƙultu sai na radiyallahu manzan Allah ya san haka? Ce, eh ya san haka. Ƙultu sai na ce masa, walima lam yazkuruhu li ashabihi me yasa bai karanta salatul fatih musahabbansa ba ridwanullahi alaihim ajma'in abincin Allah ya tabbata a gare su lima fihi min hadha alkhairi saboda abin da ke wajen su nan daga wannan alkhairi allazi la yukayifu wanda ba shi da kaifiya kala sai shaudani ce mana'ahu amrani lamari biyu ne suka tsari al'awwalu na farko annahu alima bi ta'khiri waqti manzon Allah yana sane da jinkirin lokacin wa adami wujudi man yazharuhu Allah ala yadihi a lokacin kuma Allah bai yi wanda za a bayyana sirrin salatul fatihin a hannunsa ba fi zalika lokaci a wannan lokacin wannan shine point daya na farko shi jahilin gari mufsidin abinda yake zato shautu jani ya yi kuskure ma'ana amsan da ya faɗa wa da manzala ya faɗa mana shehu tijjani ba a yi kuskuren komi ba kowane abu ba a yi kuskuren komi ba kan wannan saboda Allah maɗaukakin sarki yana da ƙa'ida shin Allah maɗaukakin sarki da ya ƙa'idan nan ai ya faɗa a cikin nassin ƙur'ani yana faɗa a nan baya ma waya haluku ma la ta'alamuna Allah yana cewa yana halittar abin da ba ku sani ba abin da ba ku sani na makon bai ba shi da iyaka alhaila wal bigala wal himar litarkabuha wa zina waya haluku ma la ta'lamuna sannan Allah madaukakin sarki yana cewa duk wani lamari na ubangiji Allah yana saukar da shi ne yadda yake so illa bi kadarin ma'alumin majahulin indana wa ma nunazziluhu illa bi kadarin ma'alumin ba a saukar da wani lamari illa bi kadarin ma'alumin akwai gwargwadon lokacin da aka yi wanda za a saukar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani bane a jahilce yake ya tura wasiƙa shekara amin tafiyan wata a yi tafiyan a dawo kana ganin annabi ya jahilci cewa za a zo a yi za a zo a rubuta wasiƙa a waya a kai a dawo da shi kana ganin annabi ya jahilci wannan amsa ne ba kana bugawa za a dawo maka da shi wannan kuma sai a yi tafiyan wata guda a je a raba wa mutane shi ƙasa shida aka yi tafiyar aka yi wasiƙa kawai a dawo da shi annabi ya jahilta ne shi abin da yake gudana babu abin da yake yiwuwa illa wa ma nuna ziluhu illa bi kadarin ma'alumin ne in aka zo wannan shekaran za a sauke kaza wannan shekaran za a sauke kaza shin alhailu wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina ina ce Allah na duk a duniya an yi alaman jirgin sama na tashin annabi Suleiman ba yi ba an yi sannan an yi jirgin ruwa na annabi Nuhu an yi sauran abubuwa da suka gudana kaf baki ɗaya har waya sai da manzo Allah ya faɗi lokacin da za a yi shi waya har CCTV sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda za a yi wallahi a ko ina kana duniya zaka duba kayanka kaga yadda gidanka yake ciki kuma a daure yadda duk abubuwan yake tafiya a cikin gidanka kana kallon shi CCTV sai da Annabi Muhammad ya faɗa amma a lokaci ɗaya ya sauka illa bi qadarin ma'lumin to kaga mazala ya san da jinkirin kenan ba a yi ba kenan a lokacin mazala sallallahu alaihi sallama ba ya jahilci lokacin ba ne a'a ya shirya yana sane da hakan aka aka jinkirtar da shi asani na biyu annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azim da an ambata musu wannan fadala mai girma fi hadha al-amal al-qalili a cikin wannan aiki mai kankankani da talabu minhu da sun nema an yi bayyana hulahum da sun nema a bayyana musu lishiddati hirsim ala alkhairi saboda suna da yawan kwadayi akan alkhairi walam yakun zuhuru fi waqtihim kuma zuhurihim zuhurihi fi waqtihim a lokacin bai yiwu a bayyana shi ba falihaza lam yazkuruhu lahum saboda haka manzon Allah bai ambata musu ba menene wa kullu shay'in indana wa kullu shay'in indana kenan kowane abu yana da lokacin sa ne wa nazar wa nazarun akhara wani kallon kuma gairu ma ta kaddama ba wanda ya wuce ba huwa annallaha tabaraka wa ta'ala ubangiji lamma alima ba'afu ahada hadha zaman da Allah ya san raunin wannan mutanen zamanin raunin wannan mutanen zamanin wa ma hum alaihi da abinda suke kai min at-takhalidi wal fasadi wadan hada abu mai kyau da mara kyau da barna rahimahum sai Allah ya musu rahama wajada alaihim bi khairin kasirin sai Allah ya banka musu wato ya kyautata musu alhairi mai yawa fi muqabalati amal lisiri da aiki kankani yanzu sahaba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai mace an sare ta da takobi da kibiya saba'in amma ba ta jefar da kayan yakinta ba yaya shin wannan labari ne ko gaskiya ne a zamaninmu kibiya ɗaya za a jefa da kai amma wancan tsayuwan zuciyar akwai wanda yake tsaye daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana jera mar kibiyoyi gaba da baya saboda kare kare yadda na gaban shi wallahi tallahi bai fadi ba iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne katada cire mara idon aka yi an cire mara idon ne amma ya yi roƙi manzala sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da idon ya ce yana ganin shi manzala ya ce daga yau kata da ka samu aljanna ya ce yana son ya rasulullah shi ya auri mata to kuma mata ba sa son mai ido ɗaya a mayar masa da idonsa a ba shi kuma aljanna kuma idon ne sai da aka cire shi aka bulluko shi da kibiya aka ajiye shi a gefen nan ba kuka suke ba ba ihu suke ba babu wayo na shiga uku gwafa in aka harbi mutum yanzu raunin su sai ya kai an rasa yadda za yi to kaga ashe wannan aikin ya cancanta duk gabaki daya a yi shi don wannan ya tasu bi rahmatihi man yasha'u ubangiji yana keɓancewa da rahmarsa ga wanda ya so fi waqatil ladhi yasha a lokacin da ya so wala yuqalu ba a cewa anna habaruhu ba'da mautihi laysa ka habari fi hayati ba a cewa labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan yayi wafati ba kamar labarinsa lokacin rayuwarsu ba ne baluhu ma siyanun dukkansu fi da nima a habar da sallallahu alaihi wasallama duk gwargwadon yadda manzo Allah ya bada labari ya bada labarin dai illa fil tafsili al mutaqaddim sai dai in aka raba cikin at tafsil al mutaqaddim min al an lil an ammawa ga ammawa wal khas lil khasi hassawa ga hassawa wannan shine kawai ya bambanta to kaga anan abinda su mutanen ce mana'ahu amrani lamari biyu ne suka hana shi wato shi a gurinsa yana yana tsoratarwa ne kar a yarda da magana wato wai magana ce ba ta daidai ba to akwai wani abin da ya canci akwai wani abu wa kulli shay'in indahu bi miqdarin wa kulli shay'in indahu bi miqdarin wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lumin ne kulli shay'in indahu bi miqdarin kowane abu yana da miqdari wa ma nunazzilu ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lumin sai da lokacin da muke nishi mu saukar ya canza daga nassin alqur'ani babu abin da ya canza to amma yana inkari ne wai kushe wasu jari saboda to sai mu dawo kan mu bambanta aikin na farilla da aikin na wafilu kuma shi aikin na wafilu da farilla kamar yadda muka faɗa baya shi wujubu wujubu ne kuma sunna sunna ce in aka ce wannan wajibi ne ka yi to wajibi ne ka yi in aka ce maka wannan sunna ce sunna ne to abin da ake magana akai sayyidina radiyallahu anhu shehu tijani yana cewa wa hadha al-fadl al-mazkur wannan falala al-mazkuru fi ma duna al-fara'ili ba farilla bane fa ba farilla bane salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai farilla ɗaya ne wujubu ɗaya ne inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima in ka faɗe shi shikenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim shikenan ka biya wajibinka wannan dolen ka ne kai daya amma ikhtiyarin ka ne ka zaba kuma kai ƙara shine kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu misali وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته bawa na bai nemi kusanci a gare ni fiye da abin da na farlanta masa ina ce an sa digon ba ka yi farillan shin farilla neman ladan sallah ta farilla misali nafila na farilla in kai sallah na farilla lada nawa ake bayarwa ishirin da bakwai ne ko daraja ishirin da bakwai haka kurewansa yake idan ka yi da kaza da kaza da kaza kwata-kwata dai a baka lada ɗari ana ba da lada hamsin gwargwadon ana idan mutum kamar misali kaje kai sallah a cikin daji sallah a cikin daji ka kira sallah lada hamsin sannan sallah a cikin gida shi ma wajen tadaribin yara lada hamsin sallah a masallaci daraja ishirin da bakwai ne saboda mafiya yawa waɗansu suna da ikhtilafin ba sa zuwa masallaci da yara kuma ku anfusikum wa ahlikum nara ne wa quduha an-nas wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun shidadin in zaka je masallaci da yara ya kamata ka je saboda in baka je da yaran ba ba za su iya fahimtar yanayin yadda abubuwa suke ba ka fita ka bar su kawai kai kaɗai ka tsallake kanka da a shiga wuta to wasu suka ce sallah a masallacin gida ya fi lada so hamsin saboda ka tsare wannan wannan farillan a cikin gida ka koya wa yara a'a sallah a masallaci shi kuma ga irin abin da kuma kake samu daraja ashirin da bakwai ne da wancan da wannan ai akwai bambanci to idan mutum ya zo wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya ka gani wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafilil hairi bawa bai gushe ba yana neman kusanci da ni da na filfilun alhairi na filfilu ka gani hata uhi ba hussein so shi farilla ba son ka Allah zai ba dole ne nafila Allah zai so ka ne wanne ne yake gaba ka gani saboda shi abinda ka ga Allah yake so ne sai ka ce bari in yi don saboda a so bari in yi don saboda a so kaga ba iri ɗaya bane wala yazalu abdi taqarraba ilayya bin nawafil lahari hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'u ka gani anan darajar yake ashe amma farilla shine foundation amma nawafilul hairin shine kuma abinda ka nisanta da shi kana ganin ba komai ba ne to annan ne kuma sai aka zo aka ce an maka kyauta wato ka yi wa Allah wannan ka yi na farilla dolen ka ne wannan na farilla dolen ka ne kai amma wancan ba dole ba ne sai ka so ka ce to tunda Allah yana so bari mar tunda Allah yana so bari in yi mar da sai kuma shi kuma Allah ce kafto abubuwa babu lissafi ake baka wannan shine fadala ai wannan shine fadala akwai wani abin da ya saba daga wayannan ka'idan kuma a cikin addini babu to kaga wa amma hiya ita sallah fala babu wannan akai ne hadisin saboda hadisin ayya amalin abdul ya rasulullah a cikin aiki wani aiki ne yafi ya rasulullah kala yace as-salat fi awwal waqtiha sallah a farkon lokacinta ka gani sallah a farkon lokacinta shi yafi to kaga kenan wannan wanda ya ba da tsarin farilla na mujibu to shi kuma sha bamban da wancan abin da za a bayar wanda ake gabatarwa. Ultu sai na ce da sai na rage anhu na tambayi shau tijani, yubhamu mimman taqaddama za a fahimci abin da ya gabata anna sahiba haji salati ma abucin wanda ya karanta wannan salatul fati allazi yazkuruha wanda yake ambatanta lahu fadlun aksaru min jami'i ma taqaddamahu yana da daraja yana da lada fiye da abin da ya gabata min ibadillahi almu'minina daga bayan Allah mu'minai haka ne likauni jami'a salawatihim ala nabi domin yawan salatin su ga annabi wa jami'a azkarihim da yawan zikiransu wa auradihim da yawan wuridansu to ba aku lahu ana ninka masa lada kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi fadalin salatul fati lima ugulika cikin fadalin salatul fati lima ugulika illa nau'un wahidi sai dai nau'i ɗaya ne kawai wa huwa shine qaulu dairatul ihada abin da faɗa kan dairatul ihada fala mudkhalu lahu huna babu mashiga wala ya tanawalahu hadha tadhifi kuma baya ba a yin tanawulin sa na wannan rubanya qala sayyidina radiyallahu anhu sai shaujani ya sake fada huwa kama zakartum haka yake min tadhif al-amali li sahibiha ana ninka lada ga sahibinsa walakin sai dai كل واحد من الصحابة كل واحد من الصحابة كون ايه daga cikin sahabbai allazina balagu dina wanda ya isa ya kai wa addini maktubun fi sahifatihi wanda aka rubuta a cikin littafin sa jami'a al'amali min ba'dihi min waqtihi daga lokacinsa daga bayansa ila akhir hajjal ummati zuwa wannan al'umma ba sani kama zakartu min tadifil amali ninkin ladan li sahibi ga sahibinta sai dai kowanne daga sahaban annabi wanda suka kai suka samu aka rubuta su a sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko me aka yi ba a kai irin su ba min waqatin ila akhir hadhihi ummati daga lokacin su zuwa ƙarshen wannan al'umma ko me aka yi ba a kai su ba domin su suka ɗauki annabin sannan kuma fadala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka yi tallansa a sahabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum ka gani fa idza fi mahaza idan aka fahimci wannan fa fadlu sahaba fadalan sahabbai da Allah ya ba su la maqama'un fihi liman ba'dahum ba wanda ya isa ya riske su ba wanda ya isa ya riske su duk da wannan abin da aka bayar ba a kai sahabban manzon Allah ba walau kana min ahli hadha al-fadl al-mazkur ko da ya kasance daga cikin masu wannan fadalan ne min hadha al-babi a wannan babi limartabatis suhba saboda martaban sahabbai sun mazaraba masalan sai shi wajen ne buga misali radiyallahu anhu li'amalin sahaba aikin sahabbai ma a gairihim tare da waɗansu kala ya ce amaluna ma a amalihim aikin da aikin sahabban annabi amaluna ma a amalihim kamar shailu kumulati ma a sur'atu tsairanil kaɗaci kaman tafiyan ƙwarƙwata ne eh suna cewa annamla suna cewa alƙamlatu kamar tafiyan kwarkwata a jiki tare da saurin tsuntsuwan nan mai suna kada wanne za a riska kaga abin da ake nufi aikinmu ko da ne ya kai kamar tafiya ne na kwarkwata kamar tafiya ne na dabibin namlati kamar tafiya yadda gashi dai dai kai da kanka za ka tafi nan ka dawo ka tafi ka dawo ka tafi ka dawo amma ana magana ne akan sur'atu sur'atu tsairan akwai wata tsuntsuwa wanda ake kiranta kada tsuntsuwa ce wanda take da masifan gudu wanda ita sun ce ba a jin ba a ganinta sai ta wuce saboda gudunta in ta ce kada kukan take ji kawai kukanta ake ji ake ganinta ta yanke to tana da gudu to aikin ta aikin sahabban annabi muhammadu haka yake gudu cikin tafiya wajen lada da kuma tafiyan tafiyan dabibin na mai lati karama ko kwarkwata ko kuma a ce namla tururuwa saboda haka ashe kenan ko an samu darajan bai kai wancan ba an ce sa'ad bin abi waqqas ya tafi shi ya kai musulunci china ta dubi na biyu kashin shi ya kai musulunci china da ya kai musulunci china an tambaye shi ibrahim shi ibrahim ya ce kaga daga nan mun yi tafiya ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa transi bakwai muka sauka a china transi bakwai don lokacin jirgin ba ta ba ƙarfi sosai fasin fasin ne ƙasa ƙasa bakwai ne suka sauka a china to suka sauka a china sai ya ce to da fajaki ko doki ya taso daga madina ya zo shekara nawa ko kwana nawa yayi yanzu da wannan aiki namu na isowa a iya kala'ilu ayyamin da wancan aikin ta ina za mu aune shi wayannan su ne abubuwan da ake mizani a kai saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun tsere da dukkan fadala babu wani abin da ake magana a kansu Allah ya ba mu albarkacin su wata daga radiyallahu anhu fi ma musala bihi Shehu Tijjani ya yi gaskiya cikin abin da ya kafa misali li'annahum radiyallahu anhum domin su sahabban manzala hazu kasbatis sadki ai sun riga sun tafi bi su ba sayyidul wujudi saboda sun zamo suna tare da manzon Allah kana fi hakim sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya faɗa cikin haƙƙin su inna Allah tafa ashabi ala sayir alalamin Allah ya zaɓi sahabbaina ala sayir alalamin a sauran alam ma'adan nabiyina banda annabawa wal mursalina banda mursalai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaɓe su daga cikin annabawa da mursalai banda su da mursalai babu abin da yake gaba da su wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce law an faqa ahadukum misl uhudin zahaban da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu da zinari ma balaga mudda ahadihim ba zai iya auna ba zai iya auna awunsa ba wala nasifu kai ko da rabinsa falalan da aka samu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ganin annabin ganin annabin yana raye kai imani da shi to ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan an gama babu abin da za a iya auna ka ko da a ranan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ko da a ranar in kuma da manzala sallallahu alaihi wasallama za a gan shi ya bayan yayi wa fati a ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka wa annaka rasulullah an nade wannan taburman an nade wannan taburman babu shi ga shi kaga annabin amma baya baya rayi baka zama daga cikin sahabbai ba kaga ashe kenan ma'auninsa yana tafiya ne da abin da lokaci kuma tun da aka yaka aka riga aka daga cikin fadalan Allah aka lullube ga baki ɗaya kuma babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan an kulle daga fadalan Allah an gane wa zakara sayyidina radiyallahu anhu wajihan آخر أم أن شوت جانيا أم بشوجان آخر لبيان الفضل لأصحاب المراتب أكوي ما سمرتبة فقال yana cewa inna sawabul mutaqaddimu zikrahu akwai mutanen da suke da lada bi sababu khasiyat ba'dul azkari idan suka karanta waɗansu azkaran ana ba su wata martaba kama kaddamna kamar yadda muka gabata ina ma huwal mu'tadu li kullu amili shi kuma abu ne wanda yake tattali ga kowane mai aiki masalan idza kana yahsul lahu fi dhikri ashara sanatin idan wani ya zo yayi aiki daya aka ba shi lada goma au mi'atun ko aka ba shi lada ɗari au alfin ko aka ba shi lada dubu au aksar ko aka ba shi lada fiye da dubu fa hazihi hiya allati tadha'afu fadliha li 'amil al-khasiyya shine wanda ake taba'ufin ake rubun rubun ya ladan ai man ja bil hasan falahu asharu amsalha ila hamsa mi'atu dha'ifin ila ab'ati kasiratin haka Allah ya ce amma zalla sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai sadaka naira goma ni in yi sadaka naira goma malamin jiya yi sadaka naira goma sadaka ba ɗaya bane ɗaya muka bayar goma goma amma za a dube su da kowane irin fuska ƙarfinka ya kai nawa? ƙarfi na ya kai wancan? Haka abubuwan suke gudana. Saboda sadakan naira goma a wajenka zai iya yiwuwa ni kuma daidai da yake sai na yi ɗari. Ya bayar da daidai. Wannan kuma sai ya yi dubu. Ya ba saboda gwargwadon abin da Allah ya baku. To, idan aka zo aka yi sadakan naira goma goma misali shi kuma yana tashi daga ɗari bakwai sai ya ce an baka lada ɗari bakwai a goma eh ni kuma sai ya ce an bani lada goma saboda na takaita wannan kuma sai ya ce an bashi afin kasirace kuma Allah bai zalunci kowa ba tun kudowa ake ba a bincike ila a ba a fi kashiratin tun kudowa ake ba a zaɓe to kaga wannan idan mutum ya lura da wannan zai ga aikin guda ɗaya ne amma daban-daban ne daban-daban ne saboda itikadin mutum da irin kuma yalwan mutum kan salatul fati wa gairiha kamar salatul fati wa gairiha wata wani in kai salatul fati guda daya ai shi ma na gaya muku duk salati yana lissafi ne daga farko farko daga farko yake yi duk salati yana lissafi ne daga farko in aka ce salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za a fara daga wani rana ne ka fara yin salatin shi yake lissafi to kaman cartridge ne sai a ce ka yi salati biliyan ka yi salati biliyan uku to ya za a yi mai salati biliyan uku a ninka masa da daidai da biliyan daya ya za a yi salati wa mai biliyan biyu a ninka masa da mai biliyan daya saboda haka in aka zo ninkawa ake yi min fadalin lahi daga cikin irin fadalan Allah to wa hadha bin nazar li ghairi ahli maratib wannan kuma ga gairu ahli maratib ba ahli maratib bane wa ma hum su ahli maratib fa yataba aflahum al amal bi hasbi martabatihim ana musu akwai wanda kullun sallansa yana daidai da lailatul qadari ne kullun duk aikin ibadarsa lailatul qadari to kuma akwai lailatul mi'raji akwai kuma shekara shekara dubu duk aikin da kai ana ninka maka da wannan ne shine a bihasbil maratibihim fa laysa martabatu risalati ka martabatu nubuwati ai martabar risala ba kaman annabta bane wala siddiqiya kan nubuwa ce kuma siddiqiya ba kaman annabta bane na risala na nubuwa risala daban nubuwa daban in aka ce risala an ce wa mutum ya kira mutane zuwa ga Allah in aka ce nubuwa an barka annabi ne ba dole bane sai wani ya musulunta a nan ka eh amma kai annabi ne don aka ce siddiqiyya ita take bi wala yashmuluhum alqiyas saboda haka qiyasi ba zai zama iri ɗaya ba wa ma ma huwa bin nadari lil galibi amma abin da ya zamo bin nadari lil galibi aw lil jami'i ma qad'i an nadari an al martabati tare da ولذلك قال سيدنا جبريل سيدنا جبريل ياتي عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل ya faɗa linnabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin masnad Abu Ya'la fi masnadihi anna umara hasanatun min hasanati Abi Bakari Umaru gabaki ɗinsa aiki ɗaya ne na aikin Sayyidina Umaru Sayyidina Abubakar shi ne maganin da nake taɓa gaya muku nake cewa shehu tijjani duk aikin shehu ibrahim aiki ɗaya ne na shehu ibrahim sai shehu tijjani to gashi nan anna umara hasanatan min hasanati abi bakare gashi nan yana cikin masnad na abu ya'ala Imam Dalin ya kawo cikin Masnadul Firdausi shi yana cewa ba da an ƙala lahu bayan ya faɗa masa ya ce haddastuka bi fada'ili umara an ce sayyidina umaru shi ne fitilan 'yan aljanna a aljanna kayan ji sai na umaru shi ne kaza sai na umaru shi ne kaza sai na umaru shi ne kaza sai na umaru shi ne kaza sai na umaru shi ne kaza sai na umaru shi ne kaza da ya gama gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sai ya ce tare da haka حدثنا الفضال عمر قدر عمر قدر عمر الدنيا ما فرقت عند زن غيا مكا labarin umaru tsawon rayuwar duniya ba zan iya gaya maka iya adadinsa ba amma shi hasanatun ne ne hasanatu ali bakar siddiq da Allah me mashigan hankali cikin nan sai dai imani ma annahu ma kana fi amalin sawayin aw mutaqaribina tare da kuma a wajen aiki daidai suke daidai suke ko kuma suna da mukaraba da sai na umaru da sai na abubakar domin ai daga shi sai shi to amma kuma aikinsa ne wai na ma sabaqahu bi hasbil martabati ai ya fi shi ne gwargwadon martaba la bi hasbil amali ba da aiki ba martaba ce bi hasbil martaba ce wali haza kala sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah ya ce ma faddalakum abubakar bi kasarati siyani wala salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi ku da yawan sai na babakar bai fi ku da azumi ko sallah ba wa inna ma faddalakum bi shay'in wa qara fi sadrihi ya fi ku ne da wani abin da ya tabbata cikin kirjinsa menene wahiyar muhabba wannan radiyallahu anhu wa ana sahabi rasulullahi ajma'in Allah ya da shi da kuma sauran wanda suke bibiya da sahaban annabi Muhammadu. Wasanni sai na radiyallahu anhu na ji shau tijani ya tsoro tafawutul auliyayi na ji yana yake fifita tafawuci na waliyai fil amali was sawabi da aiki da samun lada qala minhum min yawmihi kalmu utad ligairi akwai wanda ya kai aiki lada goma goma za a ka kawai a kalmuta ce ligairi wa minhum man yawmihi kalailatul qadari akwai wanda rana daya duk ranansa daidai yake da lailatul qadari wa minhum man yawmihi bi alif sanati akwai wanda rana daya bi aikinsa an sa shi min ahlil maratib ne yana daga cikin kaman fiye mutanen gidaru alfa sanatun a shekara dubu ɗaya wa minhum min yawmi ka yawmin mi'raji akwai wanda kuma duk ranansa kamar lailatul mi'raji eh hamsin alfu sanatin shekara dubu hamsin fa qultu lahu sai na tambaye shi wajani hadha fi nafsi al-amali wannan cikin aiki ne aufita ba ofis sawabi ko kuma cikin ta ba ofis sawab kala minhum man ya'malu qadaru ma ya'malu ghairihi kayi aikin irin aikin da dan uwanka yayin shine kake da wannan kuma saboda martaban ka ne min al'amali fi muddatil mazkura ya amalu huwa fi yanin wahidin za ka yi aiki ranar za ka yi shi ma zai aiki a rana guda daya wani man ya kuna ajaru amalu fi yanin wahidin akwai wanda zai zama aikinsa rana kawai ladan rana ɗaya ne kama iza ila kaga wannan shine adalci a dinga gane haka kuma in mutum ya ki ganewa ma kan ce masa ɗan banza ne ma'aikaci da zenith bank da access bank da union bank ma'aikatansu label ɗinsu ba ɗaya ba kuma duk sunansu manajoji an yadda da wannan directors directors directors na ma'aikatan mai da na ma'aikatan kuɗi central bank da na ba level ɗinsu ɗaya ba ne iso martabacin ne to yaya duk wa'innan gabaki ɗaya Allah ya yi su a cikin mutane kuma a zuwa ce mana su kuma sun saba kuma duniyan ita ce siffar lahira za a zo ɓangaren masu ga darakto a ɓangaren misali darakto ne misali a ɓangaren education ai baya daidai darakto a ɓangaren health kuma shi ya koyar da shi kuma na shi ya fi ƙarfi to duk irin wa'annan abubuwan haka suke martaban ake dubawa ga wani guri sai a ce man an buɗe wani ofis an mai da kai darakto to ba a son ka yi sata saboda haka ana son duk komi na ka a wadatar da kai in ana neman zaman lafiya wani kuma tsintsiya ba za a sayamar ba kuma kokuwa yake ya je gurin da cuwa-cuwa kawai zai kai amma wannan an yadda masa ne an ba shi dama ya iba abin da zai bukata kawai yana cikin ni'ima ai martaba ne ba aikin ba ne aha to saboda haka daga martabar take kai mutum wannan gurin to yaya za a musanta na bayan Allah Allah ya kiyaye قلت له الذي له اسم الله اسم العزمي wanda yake da ismul azami akthar min hada al-qadari shi kuma yafi wannan qaddar yafi wannan matsayin alama sami'ina minkum kamar yadda muka ji daga gare ku radiyallahu ankum wa ma takadan fi fadlihi da abin da ya gabata qala zalika la yuqasu alayhi ba masa qiyasi li'annahu minan minan nadiri wannan nadiri ne li'anna al-fadl alladhi yudali zakirahu domin fadalan da ake bawa mai ambaton shi la ya alamu illallah ba wanda yake sanin sa sai Allah razaqana Allah ma razaqahum Allah ka azurta mu da abin da ka azurta su fi ma bi fadlihi wa karami amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله قدرهم قدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بأدنى ما يشلمك واحد عن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين